بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren ashirin ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shilal bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi taken karatun da muka sa wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi babban malami al-imam al-bukhari abu abdullah muhammad ibn isma'ila allah maɗaukakin sarki ma'ana mutum ne yake da janaba sai zufa ta fito a jikin shi shin wannan zufa da ta fito a jikin shi najasa ce ko ba najasa ba shine yace arakil junubi zufa ta mai janaba to sai imam al-bukhari ya dauko na fata an gane qala haddathana ali ibn abdullah qala haddathana yahya qala haddathana humayd qala haddathana bakr an abi rafi' an abi huraira أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعد أنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس صلى الله عليه وآله وسلم صحابي أبو هريرة الله يقارى مشي الرأيتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة يتي سين سلالي دقنني من شر الوسواس الخناس kana cewa ina roƙon Allah ya tsare ni daga sharrin mai sanya alwaswasi sannan wanda yake silalewa wanda yake ɓoyewa duk abin da shi shi to sai abu huraira a cikin bada labarin nashi sai ya rinka yana iltifat shine yana bada labarin kamar akan shi kuma yana kauda zamiran akan shi sai ce fa zahaba faghtasala thumma jaa sai abu huraira fakarihitu an ujalisaka sai na ji kyamar in zauna tare da kai wa ana ala ghairi tsahara a halin bani da tsarki فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah o jama'a hayyan wa maita ko ya rasu ba najasa bane jama'a sabanin abin da wasu fuqaha'u kama ainihin mai ziya da suka ce ai in ya mutu ya zama najasa a'a musulmi ko yana da rai ko ya mutu gawar musulmi ba najasa bace ina fata an gane saboda haka zufar da ke fita a jikin musulmi yana da janaba ko bai da janaba to lallai ba najasa bace babun aljunubu ya wa yamshi fi suqi wa ghairihi kuma sai ka zauna wuri guda ba imam bukhari ya ce babun ga kuma wani babi aljunubu mai janaba ya zai iya fita wa yamshi fi suqi ya shiga cikin kasuwa ya yawace yawacen shi ya saya ya sayar wa ghairihi zai iya zuwa wa qala ata'un babban malami cikin tabi'ai al-imamu ata yace yahtajimul junubu ya halatta mai janaba yayi kaho wa yuqallimu azfarahu ya halatta kuma ya yanke kumbashi yanke akaifa wa yahliqu ra'sahu yanke maka kumba kai duk harkokinka wannan asari wannan fatawa ta al-imamu ata al-imamu abdurrazzaq as-sanani shine ya fitar da ita a cikin littafin shi kitabul musannaf قال حدثنا عبد العال بن حماد صلما كان يطوف على نسائه manzon Allah ya kasance yana saduwa da matayen shi fil lailatil wahida a dare ɗaya baki ɗayansu su tara sai ya sadu da su a dare ɗaya da wanka ɗaya walahu yawma izin tiska daga nan sai dai ka fito ka tafi wurin wanka ba za ka iya wasu harkokinka inda ma za mu ɗan ji wasu ‘yan ladubba ne in abin ya kama da lokacin bacci za ka kwanta to an so ka yi alwala kafin ka kwanta an ba za ka sami yin wanka ba ita wannan alwalar abi dauda da ibnu maja suna nan a cikin littafin adabu zifafi fi sunnatil mutahhara in janaba ta same ka ba a so ka kwanta da janaba to amma in ba haka ba in dan yawo da rana ne zaka yi da daddare ne zaka yi kafin ka kwanta duk zaka iya yi babu zan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya haɗu da ni a halin ina da janaba fa akhadha biyadi sai ya kama hannuna fa mashaitu ma'ahu hatta qa'ada muka dan yi tafiya tare da shi har sai da ya zauna nan suka je suka samu wani wuri suka zauna yace muna zama fansalaltu sai na silale akwai larabci ko turanci wanda yake kawai baka shan wahala game da shi qad ya'lamu Allahu allazina yatasallaluna minkum liwaza Allah Allah ya karo shirya yace fansalaltu sai na sulale sai na janye jikina fa ataitu rajul fa ataitu rahla sai na tafi ar-rahla shine masauki gidana kenan fagtasaltu da je ne wanka thumma ji'tu wa huwa qa'idun aish ya aish ma'ana irin stylistic na 'yan gayu din nan haka eh haka za ka rinka wa matarka ba wai sunanta maimuna kullum ka ce maimunatu kama wani tsohon limami irin na man mala'iku ba sai dai yusabbihu na laila wa nahara ka gani gashi ya ce ya abahir madadin ya aba huraira sai yau ya ce ya abahir ya kai baban muzuru ma'ana madadin baban kyan wato yau baban inda na yi faƙala sai ce subhanallah ya abahir sarki ya tabbata ga Allah ya kai abu huraira innal mu'mina lallai mumini la yanjisu ai baya najasa wannan hadisin ya tabbata ne dan ya tabbata mana da cewa abu huraira ka dubi lafazin farko ya ce innal muslima a lafazi na biyu kuma sai ya ce innal mu'mina waɗannan kalmomin na daga cikin irin kalmomin da wasu malamai sukan ce ai yakan kasance kenan da musulmi da mumini duk ɗaya ne amma gaskiyar magana da musulmi da mumin ta sai a ce ka zama muhsini wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah a a gashi ne inda yake magana eh a ba wannan wa man ahsan qawlan la inda mimman aslama wajh muhsinun to muhsini ihsani shine martaba ta kololuwa mu musulmi matakin farko don haka ana iya samun musulmi yana ɗan yin wasu abubuwa na ba daidai ba kaza kaza kaza kaza amma in ya kai mumini shine makami na annabawa shi yasa kaga da ya gama kawo wannan matsayin sai ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Ibrahim ya gama kaiwa wannan matsayin dan haka Allah ya dauke shi a matsayin khalil Allah madaukakin sarki ya taimake mu gaskiyar lamari mu'mini a cikin lafazi ma'ana ya tasarrufi a cikin lafazi wata ran ya bayar da cewa mu'mini wata ran ya bayar da cewa musulmi ba tare da ya dubi da asalin ma'anar keke da keke na irin wannan ba domin galibi salaf wani lokacin bambance lafuzza bai dame su wato ma'ana lugatan a larabcan aka ce kaza makaruhi kamar nan da abu huraira yake karihitu karihitu an ujalisaka zaka fassara da cewa ai ina ganin makaruhi ne in zauna da kai a na kyamaci in zauna da kai ina wannan halin dan haka aka ce su ai abu ne mai sauki ka fahimci wannan domin in ka dubi yanzu irin yadda su Dr. Abubakar Imam suke fassara Hausa suke sarrafa Hausa da irin yanzu yadda 'yan jaridun zamani suke sarrafa Hausa kai ka san akwai bambanci Hausar ba iri ɗaya bace misali muna makaranta suke shigowa wannan baban shi ya haife shi a lakwaja an zo da shi cirani zaria daga nan an tashi an koma da su sokoto kafin ya gama girma an koma biyu to sai ka ga al'amarin ya hargitse mishi Allah madaukakin sarki ya taimaki ba a qabla an yaghtasila idan ya wanka kafin idan ya alwala kafin ya wanka to sai iya zaman shi a cikin gida to za mu ji bambancin wannan babin kuma da waɗancan karatuttuka qala haddathana abu nu'aym qala haddathana hisham wa shayban da aisha ta wa sahabi abdullahi dan umar da tace yarhamullahu aba abdurrahman ta ji ibnu umar yana bada fatawar kaza kaza kaza kaza kaza ne shine sai ta ci gyaran shi sai na zo zan faɗi littafin sai na ce al'isaba gaskiya sunan littafin nan al'ijaba zarkashi ya ce sa'altu aisha ta na tambayi aisha Allah ya ƙara mata yarda a kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yarkudu ko annabi yana yin bacci wa huwa junubin yana da janaba eh kun ji yadda salaf suke tambaya jama'a duk abin da na yace shi zai je ya fara kwankwasawa to shi kam ya isa a yi koyi da shi shi yasa Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa zakara gada har kabari har tashin kabari har zaman kabari har zaman dandalin alkiyama musibu iri iri jama'a saboda haka kun ga Abu Salama ta dan Abdurrahman za mu zo mu karanta hadisin shi nan za ku ji dan gidan Abda ibn Abbas can na baiwa yara ilimi je kaka shiga cikin su ma'ana shi dan kasuwa ne amma ya fi son dan shi ya zama malami shine Allah ya taimake shi ku yaron nan ya rinka bin su Aisha su Umar su in wa sai da je tara karatu shine duk sanda kaji sallallahu alaihi wasallama yarqudu wa huwa junubun manzo Allah yana yin bacci a halin yana da janaba qalat na'am sai ta ce i wa yatawaddau amma da yana yin alwala to kaga shine kainunatu aljunubi fil baiti mai janaba zai wai a ce tunda kana da janaba ba za ka yi ba za ka yi bacci ba sai ka yi wanka a'a قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ahlatta idza tawadda'a ahadukum falyarqud idan dai har ɗayan ku ya alwala to babu laifi sai yayi bacci wa huwa junubun ahali yana da janaba to shine tafsilin da muka faɗi jama'a in za ka samu yin wanka ka yi wanka ɗin sai kai kwanciyar nau'in mutane guda uku mala'ikun rahma ba sa kusantar su na farko gawar kafiri na biyu mutumin da ya shafa turare na yan bori irin turaren nan mai karfi wanda in kai ba bori kake ban ka matso sai ka ji kanka yana kumbura da wata wani tsarki ko da na je kana yi ka ne kama alwala inda bata samu ba ka yi taimama sai kai kwanciyarka Allah madaukakin sarki ya taimaka na babu naumil junubi ko mun karanta wannan babul junubi ya tawabba'u summa ya namu kaga imam al-bukhari kenan babin da ke magana akan cewa mai janaba ya yi alwala sannan sai ya yi bacci قال حدثنا يحيى بن بكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام من ذا الله يكسن إذن ينفن زي بچي وهو جنوب الهالي ينادى جنبا غسل فرجه سيجي يتركي يوينك الأورشي وتوضأ للصلاة الوعد الله قال kaga wani babban malami na hadisi shi yasa malaman hadisi jama'an kana karatu game da ilmin rijal zaka ga abin mamaki abin da baka taba tsammani ba a cikin malaman hadisi game da suna sai ka gani yanzu kaga wani babban malami ne haifin shi ne ya haife shi shi mahaifin shi tabi'i ne shi asma'u din sai kawai sai ya sa mai asma'u to shine shi ma asma'u ma'ana sai rama kenan shi ma da ya haifi da sai ya sa mai juwairiya to abin da ya sa malamai suke faɗin haka a cikin ilimin hadisi sai su marmaza su ce a cikin sai a ce a ai ba mace bace namiji ne to ka ce ya aka yi mace namiji da sunan mace sai a ce to haka ya faru ba laifi bane ai kai ma an kaga dama za ka yi yanzu ba laifi bane ja'izi ne kawai ina fata an gane ha yo ba ga yara ki tambaya kenan wai ka haifi ɗa namiji ka sa mai DJ ya halatta wato abin da ake dubawa a suna jama'a asalatan shine ana so a duba a tasannun in ba haka ba sai ka sauka ƙasa zuwa ga aljawaz sunna a cikin suna shi a ba ta shabbuhi bane ba ta shabbuhi bane ga mata to in ba haka ba misali yanzu sunaye irin na su Hamza in ka koma kuma da sunan Zainab in ka dubi sunan Hamzatu Hamza Hamza asli tashabbuhin shi ne ai in aka dubi juwairiya za a ga sunan mai to in aka dubi talhatu shi ma za a ga sunan mai inna ma ka ce ya shahara wannan ana sa wa maza kawai to mata to kuma yanzu akwai sunaye ko a larabci ko a hausa a iya san wannan da kyau kawai abin da da ake so shine asalin tashabbuhi yana da alaka ne da yadda al'umma suke misali yanzu a nan zariyan kaɗin ka riga a tamfa kasa a matsayinka na bahaushe sai a ga kayi tashabuhi da mata to amma dai wani suna namiji to kaji ko shine to ina fata an gane to Allah madaukakin sarki ya taimake mu gashi dai kaji yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace aya namu ahaduna wa huwa junubun ya halatta ɗayan mu yayi ainihin wato bacci a halin yana da janaba qala sai manzon Allah yace na'am idza tawadda'a i ya halatta baccin shi inda yayi alwala yayi yayi baccar shi ya aurar ta farko sai ranar bakwai ta kusa te sai ga ba talaka ne ibnul qayyim jama'a talaka ne fitik yace sai ya ga babu dan ko irin gobe suna da ake saye din nan a aika wa jika a ce gashi ga kaza sai yace to bari ya rubuta littafin da in yaron ya girman da da aka haifa sai ya dauko yadda za a yi tarihin da tun daga auren uwar har zuwa ɗayi shekara arba'in a cikin kwana biyar zuwa uku haka yi littafin fa babban malami ne ibn al-qayyim a to kaga da kai rubuta tibbin na ba yace sai rasa me zai yi shine sai zauna yana ta rubuce rubuce shine sai rubuta littafi zadul ma'ad fi hadi khairil ibad tarihin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da aka zo aka yi wata ma'arab aka yi wata wato kasuwar baje kolin littattafai to littafin at-tibbin nabawi da kake karantawa fa shine juz'i na hudu na littafin dan littafin mujalladi shida ne to duk da kayan rubuta su kama al-imam al-munziri ne ya tafi ziyarar wasu dangi ne sai je can ya makale haka wasu abubuwan sai a karba da haƙuri manyan malamai kenan malam malamai kenan da suka amsa sunansu amma dan dagaji ga littafi a hannunka ba wasali ka kasa karantawa to kaga matsala ta faru malam Allah ya kiyaye babun idan taqal khitanani babin da ke magana akan idan azzakari da farji suka haɗu to me amsa shine wanka ya wajaba قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة ko to akwai sauran hadisi guda a wancan babin ko قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر يتي بابنش عمر يا فتى من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل Umar ya ce janaba takan kama shi da daddare to yaya kenan faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah yake da shi tawadda yo ai sai kai alwala waghsil zakarak amma fa ka wanke azzakarinka thumma nam sannan sai kai bacci to magana ya faɗe ta ne ba tare da tartibi ba wato sai ka fara zuwa ka wanke azzakarinka kai tsarki kai alwala sannan sai kai bacci na'am a Abdullahi dan Umar ya ruwaito hadisin ya ce Umaru ne ya ainihin faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan an Abdullahi bin Umar annahu qala zakara Umar ibn al-Khattab Umar ne ya ambaci magana babun idzal taqal khitanani yace babin da ke bayani akan idan al khitanani azzakari da farji in suka haɗu to menene hukunci shine sai wanka kenan asalin wannan kalmar ta zo a cikin hadisi ne alkhitana din nan wannan dalili ne akan cewa kamar yadda namiji ake mai kaciya haka ma mace ake mata kaciya in ba haka baya za a ce izalta khitana ni idan kaciya da kaciya kaciyoyi biyu suka haɗu akwai kaciya ga 'ya'ya mata 'yan boko ku dawo cikin taitayinku in ba ku sani ba ne ku ce ba ku sani ba amma wannan littafin da na faɗi a ɗazu tuhfatul maudud yana daga cikin littafan da yau shekara ɗari shida da wajen tamanin aka rubuta shi amma ya yi cikakken bayani game da kaciyar 'ya'ya mata fiye da yadda ake tunani amma abin da yake faruwa jama'a galibi wani lokacin bature yana yin table research ne wato table research shine ka zauna a ɗakinka ka tasa littattafai da jaridu da mujallu da intanet da wayar tarho sai dai ka zauna ka buga waya nan ka kada intanet nan ka duba wannan littafi nan abin da ka gano sai ka zo ka rubuta wannan ana kiran shi table research amma in matsala ta shafi irin wannan wadda take da delicacy take da hadari take da taka tsantsan to ana buƙatar ka yi mata field research ka buga ka tafi gaba da gaba ka je ka ga yaya abin yake wato abin da ya faru jama'a a nan Najeriya muna da wata kabila a ainihin wato jihar Edo da wasu ɓangarori na ƙasashen inyamurai. Wata yarinyar jama'a sai ta gama jami'a ta gama sabis ta je ta kammala komai sai a je a danne ta da ƙarti sai a yi mata kaciya bayan ta shekara ashirin da shida ko ashirin da bakwai ko talatin. Wannan irin kaciyar in aka zo za a yi ta za ka ga wani kurfi ne ake kawa wato wani ƙarfe ne za ga an kawo shi mai kaifin tsiya. a sa ƙarfi su danƙe ta su buɗe ta kaga shi mai kace ya zo da wannan kwarfin ya sharɓi wani abu a jikinta haka jini ya ta zuba wata daga haka take rasuwa wata ce wata shida tana jiya wannan irin kaciyar ya ku yan boko ku sani ba ita ce kaciyar da mu musulmi muke magana a kai ba na biyu christiana amanfo ɗaya daga cikin manya-manyan wakilan cnn ta taho gabashin afirka wajen kasashen Tanzania Uganda ta je ta yi bincike game da irin yadda suke yin kaciya wannan irin kaciyar akwai mutane nan a ƙasar Nijar suna yin irinta kaciya ce ta gargajiya wadda ba irinta ce musulunci ya ce ba ki buɗewa ranar da ta cika kwana bakwai wannan nama da ke tsakiya wato wanda ake ce mishi zankon farji to yana da wani tantani haka saman shi kamar hancin dabino in aka samu ƙwararren wanzami baya sai baya zuba to sannan in aka kwantar da wannan nama da ke tsakiyar farjinta aka kwantar da shi ɓari guda daga can cikin farjinta ta ɓarin dama daga ƙasa in aka shafa sai a ji wasu ƙulalan abubuwa haka kamar ƙwallon lemun tsawa da wannan hannun yana ma share su a jikin hannun shi haka yana dallatsowa shi kenan wannan ita ake kira kaciyar ya mace rashin yi mata wannan kaciyar yana da side effect yana haifar mata da illoli kamar haka shine wannan zanko na tsakiya in ba a ɗaye ugu la sharikala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu da muke magana daren lahad ne wanda ya daidai da daren ashirin na sittin da tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari taken karatun da muka sanya wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba sabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa ya ainihin karantar da mu a yanzu sai imam al-bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabul haidi wa qaulillahi ta'ala wa yas'alunaka 'anil ma'ada ta haila ta mata to da yace kitabul haidi ai wannan ma'ana khabari ne na wani mubtada mahzufi taqdiruhu hadha kitabul haidi ai wannan littafi ne na domin ai shi sahihul bukhari littafi ne to kuma sai ka zo ka ce littafin haila sai kasa fahimtar to yanzu littafin sahihul bukhari ne ko littafin haila amma a cikin littafin sahihul bukhari to yanzu sai zama kalmar kitabu saba yaktubu takattaba ai izajtama'u idan suka tattaru duk mun tattauna wannan a baya dan haka wannan matattara ce da za a fitar mana da hukunce hukuncen da suka shafi haila ina hukuncin jinin haila ko ta ɗauki harama aikin hajji a daidai lokacin da take jinin haila waɗannan kaɗan daga abubuwan da za mu tattauna to gaba ɗayan waɗannan abubuwan sai ka sake tattara su sai ka juya su duk hukuncin galibi yana tafiya ɗaya ne da jinin haihuwa jinin biki inda takwas na hukunce hukuncen haila haka suke ga ainihin wato na haihuwa kashi biyu ne kawai cikin ɗari sukan ɗan saba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to kamar yadda al'adar malaman farko take daga cikin malaman salaf wadda suka gada daga shuga cikin sahabbai da malaman fiqihu malamai suka ce in aka haka an yi daidai saboda ko mawaki cewa yake yi kullul ulumi siwa alqur'ani mushtaghila illa alhadisi wa illa alfiqh fi ad-din al-ilmu ma kana fihi qala haddathana kana cewa waswasi ne wa mabiyan shi wahayi yatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum fa in ata'tumuhum innakum idan la mushrikuna shedanu haka suke kimsawa ne waɗanda shaiɗanun aljanu da shaiɗanun mutane ke musu ainihin kimshan magana da ra'ayoyi to za ku waye gari ku zama irinsu saboda haka ahli sunna ku daina kula yan bid'a ku shagaltu da karantar da alqur'ani da sunna wannan da su sunna ba tun da ake a Najeriya malamin farko da ya taɓa sauke sahihul Bukhari bayan Abdullahi Gwandu shekara ɗari biyu da ta wuce shine Abubakar Mahamudu Gumi abin da za ka ce tsakanin abdullahi gwandu da abubakar mahamudu gumi da aka yi wajen shekara ɗari da casa'in da wani abu ba a sauke wa musulmin najeriya sahihul bukhari ba sai mai sai waƙe duk inda ka ga tsoho ya haddace baiti wajen sittin ko saba'in ko tamanin game da waƙe waƙen mai sai ce madahu yaban manzon allah yake yi akwai yaban allahu wa ya aballahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-mushrikuna alkafiruna ko da kafirai sun ƙi ko da mushrikai sun ƙi ko da mujirmai sun ƙi matsalar musulunci a Najeriya su kuma waɗancan ashabul bida dan haka babin su ɗaya ana son ne waye zai zo ya karantar da qur'ani da sunna to shine yake karantar da addini duk wanda yake karantar da ra'ayin shi ko ra'ayin wani sunan shi ashabul ahawa inda zai karantar da Allah ya ce annabi ya ce dan haka ku dubi tsarin malaman farko jama'a shine duk wannan hayaniyar da kuke ji a duniya fa akwai ta zamanin su Imam Bukhari amma ba su ce duk sai sun bi sun yi nakadinta ba abu mafi muhimmanci shine me a karantar da ahlus sunna alqur'ani da hadisi duk abin da za su yi sun yi makarul laili wan nahari duk inda za su yi sun yi amma nashi shi kadai ya rinjaye su sai aka waye gari duk inda ake maganar malamai a Afirka ta yamma ma ba Najeriya kadai ba sai a ce Abubakar Gumi aka sani to abin da muke suke tattaunawa hayaniya kuke ta yi har yanzu ba wanda ya zage yake karantar da Qur'ani da Sunna dan haka Imam Bukhari ya ce wa qaulillahi ta'ala da kuma bayanin maganar Allah madaukakin sarki duk wannan matattara za ta yi bayani da Allah ya ce wa yas'alunaka anil shine al-mahid hailar sune maka tambaya game da haila yaya al'amarin ta yake saboda a jahiliya gwajin gwala ake yi wanda ya ga dama ya sadu da matan shi ya sadu da ita wanda ya ga dama ya kaurace mata ya daina magana da ita ya daina cin abincin ta ya daina ko kuma farjin da jinin haila ke zubowa ina hukuncin shi game da ɗa namiji shine duk wannan tambayar ta shafi almahid gaba ɗaya don haka ita kalmar almahidu kalma ce jami'a da ta shafi in haila yake zuba azan kazanta ne cutarwa ce ila kauli har inda Allah madaukakin sarki ke cewa wa yuhibbul mutatahhirina Allah madaukakin sarki yana son masu tsarki to cikar yadda ayar take gashi kamar yadda ta a lokacin da suke ainihin haila wala taqrabuhunna kar ku kusance su me ake nufi da kusanta anan kar ku yi jima'i da su kar ku sadu da su hatta yatuhurna har sai sun tsarkaka damo in ji 'yan bokon hausawa ita ce kalma ce guda ɗaya za ta zo a wuri ɗaya amma sai ta zo da salo guda biyu ku dubi nan da ya ce hatta ya tsohurna kar ku sadu da su har sai sun tsarkaka me ake nufi da tsarkaka a nan wannan tsarkin na biyu suka ce to bayan jinin haila ya ɗauke shine nan da ya ce hatta ya tsohurna to idan jinin ya ɗauke yaushe ya halatta a sadu da ita wani malamin ya ce sai ta yi wanka na haila wani ya ce sai ta shikenan idan ta wankan haila mijinta ya sadu da ita yanzu za ta wankan janaba na wannan saduwar kenan malamin da ya ce ku a'a sai ta yi tsarki in ta tsarki ta alwala wannan alwalar ba ta da wata ma'ana ƙarƙashin wannan maganar in ta tsarki ta alwala mijinta ya sadu da ita idan ta zo wanka biyu za ta yi da niyya biyu wannan ita ce ingantacciyar magana akan fatawar ibn hazmin ba wanka ɗaya da niyya wanka misali ka sadu da matarka ranar juma'a sai sha biyu rana ta kana so za ka yi wanka na janaba kuma za ka yi wankan juma'a wanka nawa za ka yi wanka biyu shine ka yi wankan juma'a da niyya ka yi wankan haila kuma da niyya wanka ba ta je dai ta wanke farjinta ta yi alwala to idan mijin ya ainihin sadu da ita za ta yi wanka biyu da niyya biyu wankan farko shine wankan ɗaukewar haila wanka na biyu kuma shine wankan janaba suka yi amfani da ruwa to haka fatawa ta gaba ita ce wadda ta ce ai in ta tsarkake farjinta ma kaɗai ba tare da ta yi alwala ba mijin zai iya saduwa da ita amma nan ana nuna maka zai iya saduwa da ita ne a bisa me a bisa sharaɗin fa bata riga ta yi wanka sai ku zo ku sadu da su wato ku zakke musu min haisu ta inda min haisu amarakumullahu ta inda Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku kun ga yadda ƙur'ani ke fassara junan shi a nan yana magana akan ku sadu da su ta inda Allah ya umarce ku to ta ina ake saduwa da mace waccan aya sai ta ishara da ta ce matan ku gonakin ku ne idan ka tashi buce a ina kake zuba iri a cikin gonar ko a cikin kwatami a cikin kwatami ma'ana kana yin shuka afwan a cikin gona kana yin shuka ne a inda za ta tsoro ko domin duk wanda ya je samu cikin kwatamin ya zuba iri ya san ba zai shi haka saduwa da mace ta dubura haramun ne da nassi na ainihin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisi ya tabbata sahihi a cikin littafin sunanin nasa'i as-sughra da littafin al-imam an-nasa'i mai da Allah ya umarce ku a can kuma da yace nisa'ukum harsul lakum cewa ye fa'atu harsakum anna shi'tum kaifa shi'tum ya kaso ka sadu da ita zaka iya saduwa da ita a tsaye a kwance wannan Allah madaukakin sarki ya halatta maka amma dai azzakari ya shiga cikin farji sai ce inna allaha lallai Allah maɗaukakin sarki yuhibbu tawabina yana ainihin ƙaunar mutanen da suke tuba suke koma zuwa gare shi Allah ya san duk wani ha'inci da kake da idonka da harara da wani kifce da kake Allah ya sani duk wata zuciya da take kimshe wani abu Allah ya sani sannan Allah ya san waɗanda daga cikinku suke ha'inta kansu wajen sa da kwafa ike da kai ba son ka yake wannan aya dalili ce akan cewa rahama Allah tana da yawa domin Allah ne ke gayyato masu laifi su zo su tuba kuma in sun tuba din ba wai zai rinka kyalarsu bane yana harararsu yana cewa kamar fata suke yi wani ma yayi laifi a kama shi dan haka sai su je su makale a daidai inda za ka yi laifin dan a ce yawwa an kama ka amma Allah gayyatowa ike yi ku zo ku tuba in kun tuba Allah zai so ku sannan wannan buga misalin siffa Allah wa yuhibbul mutatahhirina sannan kuma Allah madaukakin sarki yana son mutanen da suke kokarin tsarkaka dan haka ya kawo al mutatahhirina da ta'un mutanen da kullun kokari suke ya za su su tsarkaka ya za su Allah ya gyara imanin su Allah yake wa bayin shi ta kai zuwa gare ka kuma idan Allah ya so ka sai ya kira mala'ika Jibril mafifici cikin mala'iku yace ya mala'ika Jibril wane ɗan wane ina son shi kai ma ka so shi da sunanka haka ya idan Allah ya ƙi jinin wane sai ya kira mala'ika jibril ya ce ba na ƙaunan wane na ƙi jinin shi ka ƙi shi ka saka mai ƙiyayya ka ce duk mala'iku su ƙi shi sai su ƙi shi sannan sai Allah ya zubo mishi bakin jini a duniya wannan hadisi ne sahihi wanda a duniya sai ka zama kana da farin jini da karbuwa a wurin jama'a na haka ɗan adam kar ka sake ka zama daga cikin waɗanda Allah yake ƙi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi kun ji wannan aya ita ce aya ta ɗari biyu da ashirin da biyu a cikin surat. Na'am. Na'am. Na'am. Haka. Na'am. za ku yanzu ku rinka duba waɗannan abubuwa domin ba ƙur'ani ne da sunna ba abubuwan da aka rubuta a cikin risala da iziya fahimta ce ta wasu malamai sai a rinka ana dubawa yaya kaza yaya kaza ƙasashen da suka rubuto su su ne ƙasashen tunisia mauritania faruwa to yau shekara ɗari nawa da rubuta risala yau shekara dubu ɗaya da wani abu yau shekara wajen ɗari bakwai da rubuta muktasar to ai akwai mas'aloli waɗanda sun jaddadu shi yasa ma sai suka koma suna magana dangane da ina hukuncin ma halaccin a rinka rubuta irin kaza tsarin kaza wannan yana daga cikin greatest sin on earth laifi mafi girma a duniya shine ga qur'ani sai a ce a je a zauna a rubuta idan barawo ya sa ya sata za a yanke hannun shi in wane ya kaza za a kashe shi malamai jama'a a basu su ci gaba da rayuwarsu ba wani kaddamar da shari'a jama'a ba a celebration na kaddamar da shari'a duk wannan siyasa ce jama'a su ci gaba da rayuwarsu kawai ba a declaring shari'a a ce jama'a yau an yi declaring shari'a duk ba a yi abin da kuke kokari dan kuma matsalar ita ce shin ko abin da kuka yayi daidai da sunna bai daidai da sunna ba to ana nan a wannan hali barawi sai ya sata sai a ce akramaka Allahu mai Allah ya ce sai mala ya ce was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba sama da rubu'u dinar sai a yanke hannun shi sai a ce ina malaman fiqhu ku duba ku ga wannan ya balaga musulmi ne yana da hankali yaya kaza yaya kaza sai su dudduba ya cancanta eh sai a ce aje a yanke hannun shi a bida suka fi suka yi approving waɗannan suka zama sun yi wa jihar ya zama a tare kenan to idan asabar da lahadi ta sai su ɗibo ƴan matansu su ɗibo katan katan ɗin giyar su kuma sai su fita daga jihar Allah ya kyauta babun kai fakar ma malaman biology aka shige gabansu da za ka tambayi malaminka na biology profesa ne kowane ne shi yaushe ne a tarihin mata suka fara haila sai ya tuna duk karatun shi da ya bai taba wannan risati din ba sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi ya ce hadha shay'un wannan wani abu ne katabahu Allah wanda Allah ya kaddare shi ala banati adam akan ƴaƴan adamu mata annabi ya faɗi wannan kalmar kamar yadda zamu zo mu ji ga Aisha an tafi aikin hajji jama'a an ɗauki harama tsaf an ɗan je wani wuri dab da makka da 'yan tafiya kaɗan sai jinin haila ya ɓalle wa Aisha sai ta shiga kuma sai ta fashe da kuka annabi ya ce yaya lafiya sai ta ce ai jini ne kaza kaza sai ya ce ai wannan abu ne wanda Allah ya kaddarawa ƴaƴan annabi Adamu mata wannan nassin yana ne yana ishara akan tarihin farkon haila cewa tun daga ƴaƴa mata na farko na annabi Adam suka fara haila to za a zo za a tattauna mas'alar insha Allah wa qala ba'dhum amma an samu wasu daga cikin malamai suka ce kana awwalu ma ursila alhaidu ala bani isra'ila farkon waɗanda aka fara sakawa haila su ne akan bani isra'ila daga bani isra'ila aka fara haila sai bukhari ya ce wa hadisin nabi sallallahu alaihi wasallama aksaru amma hadisin manzon Allah shi ya fi yawa to me yake nufi da shi ya fi yawa hadisan manzon Allah da suka zo suke tabbatar da cewa an fara ne tun daga 'ya'yan annabi Adamu mata to sun fi yawa akan wannan maganar ko kuma aksar bi ma'ana a'am wannan asarin na wannan maganar wadda za mu zo mai takhrijin ta insha Allah tana nuna cewa bani Isra'ila suka fara mai haila amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama fa ya nuna tun zamanin 'ya'yan annabi Adamu su suka fara mata wannan ya nuna kenan abin da ya zo a cikin hadisin annabi ya fi yawa ya fi faɗaɗawa fiye da abin da ya zo a maganar waɗannan ba a bugun ɗin nan ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wannan maganar al-Imam al-Bukhari yana ishara ne zuwa ga wata magana wadda al-Imam Abdul Razzaq ya fitar da ita a cikin littafin shi al-Musannaf da isnadi sahihi daga ainihin wato sahabi Abdullahi dan Mas'udin gata malam yace wa ka'annahu yushiru ila ma akhrajahu Abdul Razzaq an ibn Mas'ud bi isnadin sahihin qala Abdullah dan Mas'ud ne yace kana ar-rijal wan nisa'u fi bani Isra'ila yusalluna jami'an maza da mata haduwa suke suna sallah tare a zamanin bani Isra'ila shi yasa yadda kaga suke service a coci din nan haka ne suke yi nan ga kwankwasan namiji nan ga kwankwasan bace to haka suke tun da can فكانت المرأة تتشرف للرجل mata a wannan lokacin in ji maganan nan da ibnu mas'udin yake faɗa sai ce mata sai su ne wa maza ɗagawa sai su zo suna yanga saboda mata ba sa haila a lokacin abin da magana take cewa kenan don haka ba sa haila sai su zo suna yanga lirrajuli su ne wa maza ɗagawa fa alqallahu alaihinna alhaida sai Allah ya saka musu da haila wa mana'ahunna almasajid sai aka hana su shiga masallaci in suna haila kaga ya ɗagawa ta ƙare wa anhu wa indahu an aisha nahawahu aisha ma ta faɗi irin wannan maganar waɗannan su ne maganganun malaman da bukhari yake cewa su kuma sun ce akan bani isra'ila to amma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya tattaro gashi sai ya ce kila ma'anahu ashmal da ya ce din nan hadisin annabi ya fi yawa ko aka ce ma'anar shi ashmal ya fi tattarowa li'annahu amun domin shi hadisin manzon Allah ya zo ne gaba ɗaya fi jami'i banati Adam akan ƴaƴan Adam gaba ɗaya fa yatanawalul isra'iliyat wa man qablahunna dan haka matan bani Isra'ila da matan da suka zo kafin su duk sun shiga ciki awil muradu aksar shawahid au aksar quwwa wato hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama shine yafi karfi wajen yana da abubuwan da za su yi shaida shi ko kuma shi yafi karfin inganci وقال الداودي الإمام الداودي يكي تشيوا ليس بينهما مخالفة فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم malam Dawudi babban malami ne malamin hadisi yayi sharhin Bukhari shi ma yace shi yana ganin tsakanin magana Annabi da magana Aisha da Ibn Mas'udin babu wani sabani mai yawa domin ai su matan Isra'ila din matan bani Isra'ila ai su ma cikin ƴaƴan wa suke cikin ƴaƴan Annabi Adam فعلى هذا فقوله بنات آدم عام أريد به الخصوص ناكا كينان دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي يا أن آدم ماتا to a ƙarƙashin wannan magana sai zama kenan ana nufin su ɗin daga cikin waɗannan matan bani Isra'ila qultu amma sai shi malam ibnu hajar mai sharhin bukhari yace wa yumkin an yajma'a bainahuma ma alqawl bit ta'mim bi anna alladhi ursila ala bani nisa'i bani isra'ila tula mukfihi bihinna uqubatan lahunna labtida'a wujudihi shi ko ibnu hajar cewa yana ganin za a iya cewa ai su matan bani isra'ila din abin da aisha da ibnu mas'udin suke nufi ba suna nufin a kansu aka fara fara haila din ba a a tsawaita musu wannan haila saboda uquba gare su domin ɗagawa da suke wa maza yana ganin wannan ma'anar za ta fi sai ce wa qad tabari domin al-imam tabari wa ghayruhu da shi da wani cikin malaman hadisi sun ruwaito an ibn abbasin wa ghayrihi daga abdullahi dan abbasin da wani cikin sahabbai anna qawlahu ta'ala fi qissati ibrahim kissar da ta zo game da annabi ibrahim din nan da Allah yake cewa wa imra'atuhu qa'ima fa dhahikat mata annabi ibrahim tana tsaye sai ta kyalkyale da dariya ko sai ce to ba kyalkyalewa da dariya ta ba ai habat ma'ana fa dhahikat din fa habat ibnu abbasin shi da wani cikin sahabbai haka suka fassara sai ce to kaga a ƙarƙashin haka wal qissatu mutaqaddima ala bani isra'ila bila rai wannan kissa kuma ta mata annabi ibrahim ai ta gabaci su bani isra'ila domin wannan kakan isra'ila ne shine annabi ibrahim din ba bani isra'ila ba kuma na fata an gane warawal hakimu wa ibn al munzir bi isnadin sahihin an ibn abbas an ibtida al haidi kana ala hawwa shi kuma abdullahi dan abbasin kaji a nan kuma da isnadi sahihi hakim ya ruwaito cewa hawwa ce ta fara yin ainihin haila ba'da an uhbitat min aljanna bayan da aka sako da su daga aljanna sai ce wa idza kana kazalika to tunda abin haka yake fa banatu adam banatuha ya'yan adamu ai ya'yanta ne dan haka karshen tika tika tik abin da ake so a tabbatar maka anan hawwa ita ce ta fara yin haila mata adamu sannan ‘ya'yanta mata suka biyo baya sannan kuma ta bayyana a cikin ainihin bani Isra'ila da sauran mata gaba ɗaya. Na fata an gane, wallahu alam, jawabin kenan. To sai kuma ya ce, Kala haddasana Ali ibn Abdullahi, kala haddasana Sufyanu, kala sami'tu Abdurrahman ibn al-Qasim, kala sami'tu al-Qasim ya kulu, sami'tu Aisha ta kulu, kharajna la nuridu illa al-hajja فلما كنا بسرفة هدت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت صلى الله عليه وآله وسلم قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an nisa'ihi bil baqari kaji wannan hadisin da babban malami al-imamu aliyu dan abdullahi dan madini ya ruwaito shi kala yace haddasana sufyanu sufyanu ya ba mu hadisi to da yake ba tsayawa muke muna tattauna matsalolin jarhuwar ta'dil ba sai dan abin da ya kama duk sanda kake karatun sahihul bukhari idan kaga aliyu ibnu abdullahi ibnu al-madini ko wani malami daga cikin malaman Bukhari in ka ji ya ce haddasana Sufyanu in yi shiru yana nufin Sufyanu ibn Uyayna idan Sufyanu Sauri ne Bukhari yana da salon zai bayyana zai ce Sufyanu Sauri ko kuma ya ce ibn Sauri amma nan da ya ce haddasana Sufyanu to yana nufin Sufyanu ibn Uyayna qala Sufyanu dan Uyayna ta yace samitu Abdurrahman ibn al-Qasim na ji Abdurrahman ɗan Ƙasim, wannan Abdurrahman ɗan Ƙasim ɗin malamin Imamu Malik ne, ba kuma Abdurrahman ɗan Ƙasim almajirin Imamu Malik ba. Na'am, wato in ka fahimci abin da nake so in ce, Imam Malik yana da malami Abdurrahman ɗan Ƙasim, ɗan Muhammad, ɗan Abubakar ne Siddiq. Sannan Imam Malik yana da almajiri Abdurrahman ɗan Ƙasim, shi kuma ba Misri. to shi ne ya ruwaito mu dawwana sai ka kiyaye abin da yasa na kan dan tsaya dan yi mana saboda akwai takhlif a kasashen mun kana sauraron malumma a rediyo suna karatu sai ka tausayawa karatu saboda wani sai kasa gane yaya aka yi imamu malik ya ruwaito hadisi daga abdurrahman dan qasim kuma a ji abdurrahman dan qasim na ruwaito hadisi daga gare shi wannan shine ake kira almuttafiqu wal muftariq a cikin ilimin hadisi almuttafiqu wato sunan yayi ɗaya almuftariq amma mutanen daban-daban ne littafi mujalladi uku al-imam al-khatib al-baghdadi ya rubuta ya tattara sunayen irin waɗannan abdurrahman dan qasim qasim dan muhammad muhammad dan abubakar ne siddiq dan haka wannan abdurrahman din tattaba kunnan sayyidina abubakar ne shine malamin imamu malik to imamu malik kuma yana da almajiri abdurrahman dan qasim shi ba za ka ga sunan shi a nan cikin sahihul bukhari ba gaba ɗaya wajen riwaya don haka wannan sufiyanu dan uyana ya ruwaito ne yace naji abdurrahman dan qasim abdurrahman dan qasim qala yace sami'tu alqasima naji mahaifina mai suna alqasim dan muhammad yaqulu shi ko yana cewa sami'tu aisha naji gwaggota aisha domin ita aisha ainihin gwaggon alqasim ce domin shi alƙasim ɗan gidan Muhammad ne, Muhammad kuma ɗan gidan Abubakar ne. Wace ce ta haife shi ita ce Asma'u ‘yar Umais, ta haife shi a can Zulhulaifa, an ɗaura harama aikin hajji kenan tsaf. Sai zama matar Abubakar mai suna Asma'u ‘yar Umais tana da tsohon ciki, ana zuwa miƙati za a ɗauki harama sai ta durƙusa sai ta haihu. Shi ne sai Sayyidina Abubakar. ya ce tun da muke ba mu taɓa tafiya aikin hajji da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to tun da bana gashi Allah ya nufi za mu zo hajji da shi da matata ta haifi yaro jariri namiji akan hanya to zan yi wa annabi takwara da shi shine sai ya sa wannan ɗa Muhammad to kaga Muhammad din kanin Aisha ne shi uwar shi ita ce Asma'u ita kuma Aisha uwarta ita ce Ummu Ruman mahaifinsu gaba ɗaya shine Abubakar ne Siddiq to shi wannan Muhammad shine ya haifi Al-Qasim don haka ka ji na ce da ya ce na ji aisha tana cewa sai na ce ya ji hadisin ne daga gwaggwan shi wato yar mahaifin shi ta kulu tana cewa kharajna mun fito tare da annabi sallallahu alaihi wasallama la nuridu la nara illa hajja ba abin da muke ganin za mu yi sai aikin hajji wato aikin hajji muka fito zalla za mu yi falamma kunna bi sarifa da muka kai sarif sarif din kamar yadda na ce wuri ne wanda yake dab da makka da tsakanin shi da makka kamar kilomita biyar ne to mun kusa mu shiga makka hittu sai haila ta zo mini fadakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ana abki sai manzon Allah ya shigo gare ni wato kamar an zazzauna ne ana hutawa ana shakatawa ana cin abinci ko an kwana a wurin tunda tafiya ce wasu a ƙasa wasu akan jakuna wasu akan raƙuma don aka tafi aka tafi sai a aje zango to sai annabi ya shigo inda nake sai ya same ni ina kuka qala sai ya ce malaki me ya same ki anafisti to sai amfani da kalmar anafisti haihuwa kika yi dan ka gane alakar haila jinin haila da jinin haihuwa za mu zo mu tattauna wannan akwai babi da musamman wanda halaccin a kira haila da haihuwa ko haihuwa da ainihin jinin haila anafisti jini ne zo miki qultu na'am sai nace i qala sai ce inna hadha amrun wannan wani al'amari ne katabahu Allah ala banati adam wanda Allah ya kaddara shi ya rubuta shi a bisa ku mata ƴaƴan annabi adam masu saurare na tsawon lokaci yau kusan shekara goma ko fiye in ba su manta ba akwai wani kaset da ne na sa mishi haila larurar mata da na zo sai da ne mukaddima na ce ga inda na kwakulo wannan suna laruran mata ce maza ba sa yin haila a cikin tarihi ba taba samun inda maza suke haila ba don haka laruran mata ce sai dai kuma tana da alaka da maza domin matarka ta shiga haila shikenan ta sa ka off kenan kaga larura kai ma ta shafe ka ina fata an gane to wannan al'amari ne da Allah ya kaddara wa ku mata ƴaƴan Adamu faqdi ma yaqdi al-hajj sai ki aikata duk abin da mai aikin hajji yake aikatawa ghaira Allah ta tsofi bil baiti sai dai kake kewaye ɗakin Ka'aba qalat Aisha ta ce wa dhaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah yayi wa matan shi ainihin layya an nisa'ihi bil baqari shanu manzon Allah ya yanka musu da aka je aikin hajji su ne a matsayin hadayarsu ina fata an gane to wannan hadisi jama'a yana daga cikin hadisan da Bukhari ya ruwaito su ya maimaita su so da dama dan haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ba za mu ce mu ɗaɗɗauko sauran matsaloli mu tattauna ba abin da Bukhari zai sake maimaita mana wannan hadisi nan gaba so ashirin da uku saboda haka duk matsalolin da ke ciki za a bi a tattauna su insha Allahu ta'ala kadai yanzu abin da muke so wannan hadisi ya tumbuko mana tarihin fara haila da mata suka yi cewa ‘ya'yan annabi Adamu su suka fara yin haila ɗin, wato abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara musu, na fata an gane, Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To akwai wani ainihin wato gyara in ba ku manta ba da muka ce zami akan wani isnadi a can baya, wanda na ce zan zo in yi muku bayani mai yiwa ko kun manta ni ban manta ba. Kun tuna? Wani hadisi ne? Eh? inda aka samu ƙarin wani mutum abu rafe a cikin isnadin naku wanda a nan ya zama babu kun tuna hadisi na nawa ne na ɗari biyu da casa'in ko eh ɗari biyu da casa'in da ɗaya an yi zuƙu kenan in haka ne kun wuce menene isnadin ku karanta ku ji farkon babin me? Aha, da ya ce haddasana Mu'azu bin Fadala, kala haddasana Hishamun, hawwala sanad wa haddasana Abu Nu'aymin. Eh? An Hishamin ko? Na ku sai ce me? An katada sai ce me? Eh? An Hassani an Abi Rafi'in. Wannan isnadin shine daidai. isnadin da ke ɗauke da abu rafi a ciki shine daidai isnadin da ya zama babu abu rafi kuskure ne galab shine abin da na ce zan yi muku bayani insha Allah Allah ya taimaka babu ghaslil ha'idi ra'sa zawjiha wa tarjilihi zaman aure jama'a ba zaman nun kufurci bane shi yasa kullum muke nuna wa mutane ba zama ne da zaka yi ta hararaka tana hararaka ba a zama ne na alheri ka ji al'imam al-bukhari ya ce na haila tana taje maka kai ashe in ana lafiya daren dakam to nan ne ma ya fi cancanta ashe ta tsaya ta ta sullube kama gaba ɗaya ta wanke ka ta kawo riga ta sa maka ta zaunar da kwala ta haɗa maka botur ta fesa maka turare ta shafa maka mai taimaka gayu ta gyara ko ina haka duk wani taso na taso na tabi ta sakuce shi duk wani gishirin hanci ta sa toilet paper ta kankare ka ma'ana ka yi fes tunda yanzu ana cewa wai tana haila kamar maneji ne za a yi amma aka ce ta dan wanke maka kai duk da haka ta dan taje maka to ina kuma lafiya kalau na fata an gane shine haka ake zaman aure jama'a haka ake zaman aure ba zama za ku rinka yi kullum kamar saniya da sa ba sai za a yi jima'i sannan ne za a yi maganar juna قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض malaman hadisi baki ɗaya da addini da siyasa da sociality da komi na manzan Allah suke ɗauka. kaga ga Aisha wannan hadisin Imam al-Bukhari yace ya karbo shi daga Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi qala yace haddathana Malik babban malami Imam Malik ya ba mu hadisi an Hisham ibn Urwa daga Hisham dan Urwa shi ko Hisham dan Urwa yace an abihi ya karbo daga mahaifin shi Urwatu dan Zubair Urwatu dan Zubair yace an Aisha shi kuma ya karbo daga goggon shi Aisha Aisha kuma kanwar uwar shi ce قالت عائشة تشي كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسا إنا تاجي كم منظم الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض الحالي إنا هيلا to ya halatta kenan ko bai halatta ba sannan duk yadda ka kai da zafi da tsantseni da cewa kai ba ruwanka kafi manzan Allah ne ba kafi manzan Allah ba wato akwai abubuwan da idan matarka ta ne maka ko ka ne mata yana ƙara danƙon soyayya to so ake kullum a zaman aure a rinka samar da abin da zai ƙara danƙon soyayya ba wai abin da zai rinka raunata igiyar soyayya ba duk sanda matarka ka zo ka miƙa mata kai tana taje maka sai ka ji kai ma ka zama wani mata small pikin haka ne sai ka ji ka zama mata wani ɗan ɗanta kai ma kana ɗan shagwaba haka kana to nan kuma fa to nan kuma fa sai eh ko uwarka ta mutu sai kaga ka ɗan samu wani ɗan relief ko kun ko kun fahimci wannan da kyau jama'a to haka ake so kai ma kuma ka ɗan rinka mata wani abu in kanta nan ya ɗan butsare kafin lokacin kitso sai ka ce kawo ki gani ta zauna sai kai ma ka ɗan abin haka ake yi amma ba ka zauna ba kawai doso so haka ba babu tsari so ake ana yin abubuwa na nishaɗi jama'a قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن أروة أنه سئل Abdulmalik ɗan Juraijin ya ba su labari su su Hisham ɗan Yusuf, kala ya ce, Akhbarani Hishamun, Hishamu ya bani labari, an urwata daga mahaifin shi urwa, annahu su'ila an tambayi urwatu tabi'i ne, aka ce da shi a takhdumunil ha'idu, matata da take haila ko za ta iya min hidima, ta shafa min mai ko ta yi mini tausa ko ta sa min riga ko ta taje min kai ko ta yi min aski misali. matata tana haila ba ta iya min dan wata hidima aw tadnu minnil mar'atu wa hiya junubun ko kuma mace za ta matso kusa da ni alhali tana da janaba ta zauna kusa da ni ko mu ci abinci ko makamantan haka kala urwatu sai malam urwatu yace kullu zalika alayya hayyinun duk waɗannan tambayoyin da kai min duk masu sauki ne domin kowa kullu zalika takhdumuni duk wannan abin da ka faɗi ni matata ta nemi ni ta nemi ni hidima tana haila tana matsowa kusa da ni da makamantansu duk wannan abu mai sauki ne ba wani abu ne mai zafi ba walaysa ala ahadin fi zalika ba'asun yo ai ba komai ma kowa in yayi irin haka domin kuwa akhbaratni aisha Aisha uwar mumine kaji malaman farko jama'a duk abin da suka faɗi sai sun danganta me source domin abin ya zama ma'ana a samu granularity information with granulity shine labarin da yake da nagarta shine labarin da in aka bi diddiki akwai hanyar bin diddikin kuma za a iya tabbatar da tabbacin shi shine duk da ya gama ya ce eh ni ma matata ta nemi ni kuma ba laifi kowa ma zai iya yi madadin ya ce to tashi ka tafi sai ce akhbaratni aisha aisha uwar mumine babban malama ce ta bani labari annaha kanat turajjilu ita ma ta kasance tana tajewa ta'ani ra'asa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana taje kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ha'idun alhali tana haila wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina idhin mujawirun fil masjidi a lokacin manzon Allah yana itikafi a cikin masallacin shi kaji jama'a har ma ana itikafi ba wai so ake kaje masallacin ka zama kamar mala'ika ba a masallacin ma matarka ta zo haka a masallacin kana itikafi ma za ka ɗan iya cewa to ɗan taje min kan nan haka ba wai za ka zama ne ka dunkule ka zama mala'ika sai ka fito sannan za ka shigo cikin rujuliya ta ɗan adam ba a gashi yana cikin masallaci yake miƙo mata kai kuma me yake yi mujawir ma'anan mujawir shine mai itikafi a masallaci yudni laha ra'asahu sai ya kusanto da kanshi zuwa gare ta وهي في حجرتها tana cikin ɗakinta faturajjiluhu sai ta taje mishi ɗin wahiya ha'idun a hali ita tana haila saboda ɗakin sayyida aisha Allah ya ƙara mata yarda idan ka je ka samu zuwa madina ko ka je ziyara ko wani abu ka dubi saman masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in kana fuskanta alƙibla daga daidai ɓarin hagu za ka hangi wata tulluwa a saman masallacin saitin wannan tulluwar da aka yi ta da koren fenti to shine straight har ƙasa shine saitin ɗakin Aisha ko kun fahimta a saitin wannan tulluwar kaburbukan annabi da abubakar da umar a nan suke to in ka dubi yadda wurin yake a nan ɗakin ta kenan sannan kuma ga cikin masallacin to tana cikin ɗakinta annabi yana masallacin katanga ce ta raba to akwai ƙofa tsakanin ɗakin Aisha da masallacin akwai windo da haka sai annabi ya miƙo ko ta ƙofa ko ta windo sai miƙo mata kai tana cikin ɗakinta shi kuma yana ina yana cikin masallaci sai ta taje mishi kai kaga abin akwai akwai hanan a ciki sallallahu alaihi wa alihi sallama dan haka babu laifi matarka tana haila za ta iya maka hidima za ta iya maka abubuwa sai dai kusantuwa ne ba za a kusanci juna wajen jima'i ba wannan hadisin insha Allah ta'ala al-Imam al-Bukhari zai sake maimaita mana shi wurare hudu nan gaba za mu bi mu tattauna wasu mas'aloli waɗanda ke cikin shi babu qira'atir rajuli fi hajri imra'atihi wa hiya ha'idun babin da ke bayani akan karatun da miji zai yi akan cinyan matar shi na alqur'ani a halin tana haila hajar shine cinya haka kuma zaka iya yi mishi kasara ka ce hijri ko hajiri ko hijiri duk daidai ne cinya laps irin yadda zaka kwanta akan cinyan matarka din nan jama'a zaman auren nan fa ina gaya muku fa ba zaman nan kufurci bane fa wato ina son mutane su rinka gane yaya ake sunna ne saboda an samu wasu kidahuman mutane ne jama'a sai suna wahala suna wahalar da 'ya'yan mutane ka je ka auri yarinya mai fara'a sai zama shikenan sai a dinke gaba ɗaya sai ran da aka mutu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kwanta akan cinyar matar shi Aisha kai ka san ba matashin kai aka rasa ba amma me ake so a samar shine soyayya kauna hanan akwai lokacin da aka yi tafiya sai manzo Allah ya kwantar da kanshi ya kwanta akan cinyar Aisha yana bacci sai aka zo ana neman abin nan ruwa ashe asalin abin da ya jawo ana tafiya Aisha da mata aro irin yadda mata suke haka za ku yi tafiya kawai sai matarka ta je ta aro gwalagwalai ashe Aisha sai ta tafi wurin yayarta Asma'u sai ta aro murjani da ta aro murjani ana cikin tafiya sai murjani sai ya tsinke da ya tsinke sai ya sulala ta kasanta sai ya bi ta kasar raƙumi sai ya faɗi sai kuma salati ba a ga murjani ba sai aka kwantar da raƙumi ashe an kwantar da raƙumin akan murjani aka yi ta nema nema ya nema har aka shantake aka zauna a nan to sai lokacin sallah za a yi alwala ina ruwa babu hankali ya tashi har bacci ya ɗauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Abu Bakr ne Siddiqu sai ya zo yana zargin Aisha kin ga dikke kika saka mutane a wannan wahala murjanin ki nan dishi ya ja aka tsaya anan babu ruwa babu kaza tace Abu Bakr yana son ya dake ni da ƙarfi amma sai ne min duka sama sama saboda annabi ya kwantar da kanshi akan cinyata yana bacci mahallin shahid kenan ka taɓa yin bacci akan cinyan matarka kai co ka zama abin tausayi to wanda bai da matar kuma fa wannan sai a ce rahmatullahi alaihi Allah ji kan musulmi shi ka ina fata an gane ka je a zuba ku a ɗaki karti ku hudu malam ko ka kwanta a cinya wani namiji ba za ka ji daɗi ba kamar ka kwanta a kan fa za ka ji amma cinyan matarka shine za ka ji ya fi duk wani vital form yawwa Allah madaukakin sarki ya taimaka to shine yace babu qira'atir rajuli fi hajrin ra'atihi babin da ke bayani akan karatun da miji zai yi yana kwance akan cinyan matar shi wa hiya ha'idun alhali ita tana haila wa kana abu wa'il abu wa'il wani babban malami ne cikin tabi'ai ya kasance yursilu khadimahu yana aika baiwar shi kalmar khadimu tana zama baiwa tana zama bawa to anan ta zo da ma'anar baiwa ne saboda me saboda ya ce wahiya ha'idun tana haila namiji ko baya haila yana aika baiwar shi mace ce tana ainihin haila ila abi razin zuwa ga abi razin shi ma tabi'i ne fata'atihi bil mushaf sai ta je ta ɗauko mishi alqur'ani fatumsikuhu sai ta riko alqur'anin bi ilaqatihi da igiyar da ainihin ake daure jaka alqur'ani ka san alqur'ani akan yi shi sai a yi mishi gafaka ita gafaka sai a yi mata igiya haka to baiwa ce tana haila sai mai gidanta ya aike ta wurin wani malami dan uwan shi tafi ki karbo mini qur'anin nan in ta je qur'anin yana cikin wannan gafaka sai ta riko ainihin igiyar qur'anin sai ta taho wannan yana nuna waɗannan malamai sun na ganin halaccin babu laifi mai haila dan ta ɗauki ainihin alkur'ani cikakke wannan kuma shine mazhabi mafi inganci jama'a za mu zo mu tattauna ainihin mas'alar tare da cewa mutum mai alwala mai cikakken tsarki ya ɗauki alkur'ani shine fi dacewa amma a matsayinka na musulmi baka da ainihin alwala dan ka ɗauki alkur'ani babu komai cikakken alkur'ani wanda yake zalla babu tafsiri babu fassara in ka ɗauke shi babu komai amma an fi so ya zan kana da alwalatu wannan ƙarin mutunta shi ne a ƙarƙashin haka ne na zo mana da wani littafi wanda sai lokaci ya yi za mu zo mu ba da samari mu ba da taƙaitattun bayanai gashi al-mutahaf fi ahkamil mushaf duk abin da ya shafi hukunce-hukuncen alkur'ani ya halatta aji alkur'ani a ƙasa ya halatta a tada kai da alkur'ani ya halatta a fesa alkur'ani turare ya halatta a yi wa ƙur'ani kaza duk baki ɗaya wannan wani babban malami ne gashi a doktor salih ibnu muhammad ya zauna ainihin ya bincike a kai ya rubuta to gaskiyar lamari jama'a wannan abin da waɗannan malamai suke cikin tabi'ai yana nuna suna ganin halaccin yin haka to babu laifi na fata an gane to imam bukhari ya yi share fage da wannan asarin akan ainihin ɗauka sosai kuma a koma zuwa game in har ya halatta ita ta ɗau ƙur'ani to ina kai da kake karatun ƙur'anin dan ka kwanta a cinyarta shine wajihud dilala na bukhari kun gane kuwa yawwa قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكئ في حجرها وفي حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن wannan hadisi al'imam al-bukhari ya ruwaito shi daga malamin shi al'imamu abu nu'aimi al-fadl ibn dukaini wato jama'a da a ce muna zama muna tarihin malaman nan da ka gane aikin da bukhari ya yi waɗannan malaman Imam al-Bukhari ya rinka bin su ƙasashe daban-daban ne yana karɓo hadisai a wurin su wannan al-Imam Abu Nu'aymin al-Fadl ibn Dukainin mutumin Khurasan ne ita ce Iran ta yanzu to daga can ƙasar su ya taso sannan koma hadisan da muka karanta a baya Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi mutumin ƙasar Masar Abdullahi ibn Maslama al-Qa'anabi mutumin ƙasar Syria haka Imam Bukhari ya rinka bin su fa yana tattaro ilimi yanzu ɗalibai wai ɗalibi ya je Kano ya koyo karatu ya taho Zaria ya je Lakwaja ya je ƙauren na moda sai ga ya dawo yana ta kuri kuma duk a mota ya tafiyar ma su ko a wancan lokacin wanda ya samu falala shi ne wanda ya hau jirgin ruwa in ba haka ba a kafa za su taki kafa su tafi ko jaki ko raƙumi ko kaza kaza su haɗu da 'yan fashi 'yan fashi su yi musu duka su kwace kuɗin sai dai ka ji ana ruwaitowa ɗaliban ilimi sai ka ji suna cewa 'yan fashi ku ji tsoron Allah jakan nan da kuka kwace akwai wani abu ku taimake ni ku bani in ba haka ba ku yanka ni shine ya je ya kwaso hadisai a wurin malamai waɗanda ba yadda zai sake koma wannan ƙasar zai tafi ƙasarsu ya je kai wa mutanen garinsu an kwace jakar sai ce to gwamma a yanka shi shi da jakar gaba ɗaya kenan ya zama bai kai labari ba to shine aka ce sai su ji tausayi sai a bude sai a ce a ɗaliban ilimi ne ashe sai a ɗauja kashi sai a bashi littattafan a rike yan kuɗin da ke ciki haka suke yi jama'a haka suke yi jama'a mun sha batta da su haka nan yan fashi har sai da suka zama mu abokan harkar mu muna tafi da abin nan kawai sai a tare ka a ganka da littafai ya kai malami ne eh to to kawo dan abin da ke hannunka amma dai kai mana addu'a shi ne wallahi kuwa karfe biyu da rabi na dare tsakanin tuddan nan na wajen samu naka haka suka tare ni na to fiwu ina tafiya sun abin nan suka tsaye da ni na tsaya cik ya kai malami ne eh kana wazi da qur'ani nace hadda hadisi to kawo kuɗi kawo kuɗi kawo yan dubu hudu ne da ɗari bakwai suka rage kuɗin ɗalibai na ba su shikenan shine wani mai mai rago imani yace to ku bashi naira hamsin ya sha mai ai Allah ne ya kiyaye haka su Imam Bukhari suka je suka tattaro wannan ilimin jama'a wallahi haka can suka tare ni a wani daji wurin Gombe mota ta mutu mun a tsakiyar daji kuma gefen magariba kowa bai son ya tsaya a wurin sai ga yan fashi sun taso ya ustaz ya ya shi dai suka bude kai mun taba tare ka a wurin can kai dillin ta tafi kullun da Qur'ani kake yawo sai kaga Allah ya cece ka ta hanyar waɗannan abubuwa kuɗi su ne duniya su karɓe dama su duniya ta dame su sun taɓa tare wani babban malami haka a gan shi ga ɗagaggen wando ga kaza ga kaza to kai malami ne eh to koma gefe guda sai da gama to ala gafata mala eh to kaga waɗannan kuɗi eh to yi musu addu'a Allah ya sa musu albarka shi ne na tambaye shi ya aka yi malam ya ce addu'a ne ta yi ya musu addu'a kudin barayi ne musu addu'a wai Allah ya sa albarka kai jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda bai rayu a Najeriya ba bai ga wasu abubuwan ba na duniya to Allah ya taimake mu to shine yake cewa an Mansur ibn Safiya daga Mansur dan Safiya anna ummuhu haddathathu mahaifiyar shi mai suna Safiya ta ba shi labari kun ga hikimar malaman hadisi me yasa anan aka danganta Mansur zuwa ga mahaifiyar shi saboda a gaba zai ce mahaifiyar shi ta ba shi labari dan kaka ce wace ce mahaifiyar shi tun farko sai aka ce mansuru dan safiya to duk wanda ya san aisha kuma ya san tana da almajira mai suna safiyatu bintu shaiba to ita ce wannan ya ce mahaifiyar shi mai suna safiyatu yar shaiba ta ba shi labari anna aisha ta haddasa ha aisha ta ba ta labari annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yattaki fi hajiri ta ce manzon Allah ya kasance yana kashin gida ya kwanta akan cinyata wa an ha'idun alhali ina haila sun ma ya ƙara alƙur'ani sannan ya ci gaba da karatun alƙur'ani shikenan mahallin shahid ya tabbata ko babu laifi ka kwanta akan cinye matarka tana haila kai kuma alarama kana ta rangada karatun alƙur'ani babu man samman nifasa haidan babin da ke bayani akan wanda ya kira jinin biki da jinin haila bai yi laifi ba to malamai suka ce mai yiwa an samu kwan gaba kwan baya ne a wannan babin domin za a zo a ji hadisin sai suka ce da kamata a ce babu man samma haida babu man sammal haida nifasan wanda ya kira haila da jinin biki sai ibnu hajar ya ce a duk zai iya ɗauka ai wato a larabci kamar wanda ya karanta electrical electronics ne za ka ga akwai wuta duk wuta tana da negative da positive ko to akwai wata na'ura can da nefa suke haɗowa tun daga can wadda ko ka juya sai kowace ta koma kowace ba komai in ba haka ba wani lokacin negative sai ta koma kan positive da sai ta ƙi to haka nan ma ake so a ce maka ko ka kira haila nifasi ko ka kira nifasi haila duk ɗaya ne قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته يحيى بن أبي كثير يتي يا كربو عن أبي سلمة كو يا كربو دقا ainihin wato abu salama to a nan don karka ruɗe yawwa abu salama a nan abu salama ɗan abdurrahman ɗan auf tabi'i ne ba abu salama sahabi mijin ummu salama ba domin akwai karina akwai abin da zai iya ruɗaka shi ne anna zainaba binta ummi salama zainabu yar ummu salama haddasatu ta ba shi labari a nan dan karka ruɗuka ce to ubanta ne ya ruwaito hadisi daga gare ta domin sunan babanta abu salama to kuma ga wani abu salama ya karɓo hadisi wurinta to babanta ba babanta bane ba babanta bane shi yasa an ka karanta ƙarshen littafin nukhbatul fikar za ka ga ya ce khatima sai ce maka wa minal muhim yana daga cikin abu mai muhimmanci mutumin da ka san shi da sunan shi to ka yi ƙoƙarin ka san mecece alkunyar shi wanda ka san shi da alkunyar shi ka yi ƙoƙari ka san shi da sunan shi wanda ka san shi da nisba shi ka yi ƙoƙari ka gano kaza misali abin da ya tabbata gare ka shine ka san ana cewa bawa mai shinkafa to bawa mai shinkafa duka waɗannan ba sunaye ba ne lakabi ne da kuma dangantaka zuwa ga sana'a bawa ai ba haihuwa da ake a sa mai bawa ba mai shinkafa kuma fa danganta ce zuwa ga sana'a shi to sai ka san shi a haka sai wata ran ka ji an ce maka bawa mai shinkafa ya zo garin nan sai wani ya ce a'a Ibrahim ne dan Yahaya ya zo sai ka ce a to ya kenan ya ce to ya shi ne misali can an kira shi da menene da lakabi ne da kuma sunan sana'a nan kuma an kira shi da sunan shi ne to in ba kai hankali ba sai kai ta tattara sunayen mutane ɗaya akan mutum ɗaya ne mutane daban-daban a'a mutum ɗaya sai ka tara sunaye mabambanta sai ka ɗauka mutane ne daban-daban a halin sunan mutum ɗaya ne duka gaba ɗaya yanzu wannan abu salamata dan abdurrahman dan auf tabi'i ne ya ruwaito daga wa daga zainab yar ummu salama kuma yar abi salama to ba babanta abu salama ba ne wani ne mai suna abu salama takwaran babanta ne ka kiyaye haddasathu ita zainabu ta bashi labari ta ce anna umma salama ta haddasatha mahaifiyarta ummu salama ta ba ta labari qalat ta ce bainama ana ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muttaji'atun fi khamisa wata rana muna kwance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kashin gide fi khamisatin a cikin mayafi iz hittu sai haila ta zo mini fansalaltu sai na janye jikina fa akhadtu siyaba haibati sai na ɗauki ainihin wato siyaba haibati sai na je na ɗauki tufafina da nake haila wato idan tana yin haila tana da riga da taware da zani waɗanda su take sawa to tace muna kwance da manzon Allah a cikin mayafi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai na ji jinin haila ya zo mini sai na janye jikina sai na je sai na ɗauko rigata wadda nake sawa in ina haila kala sai manzon Allah ya ce anfisti haila ce wato jinin haihuwa ne ya zo miki qultu na'am sai na ce mata eh fada'ani sai ya kira ni da ya kira ni fattaja'tu ma'ahu fil khamilati sai na kwanta tare da shi fil khamilati anan al khamila yana iya ɗaukan ma'ana al khamisa wancan mayafin ko al khamila a cikin babban rigar shi alkyabbashi wadda yake kwance da ita abinda wannan yake nuna mana shine me qala anfisti anfisti jinin haihuwa ne ya zo miki amma me yake nufi haila to shine bukhari ya ce babin da ke bayani akan wanda ya kirayi jinin haihuwa a matsayin jinin haila shine abin da annabi ya jinin haila ne ya zo mata amma sai ya kiraye shi a me a jinin haihuwa to ya halatta dalili akan cewa hukunce hukuncen suna haduwa idan mace tana haila jama'a mijinta ba zai sadu da ita ba haka idan mace tana jinin haihuwa mijinta ba zai sadu da ita ba matar da take haila ba za ta yi sallah ba haka matar da take jinin haihuwa ba za ta yi sallah ba matar da take haila ba za ta yi dawafin kewaye ka'aba ba matar da take da jinin haihuwa ba za ta yi dawafin ka'aba ba kun ga hukunce hukuncen sun yi ɗaya ko yadda jinin haila yake najasa ne haka nan jinin haihuwa ma yake najasa ne inda akan samu bambanci shine wajen kwanaki kwanakin jinin haila galibi baya wuce kwana bakwai amma jinin ainihin biki wato jinin haihuwa shi yakan iya kai wa mace wata guda yakan iya kai mata kwana arba'in da gwargwadon yadda ɗabi'arta yake Allah maɗaukakin sarki ya taimaka babu mubasharatil ha'idi babin da ke bayani akan rungumar mace mai haila kaji koda tana haila za a iya kwanciya da ita amma ba a sadu da ita ba za a iya rungumarta za a iya sumbantarta za a iya cin abinci da ita za a iya yin duk mu'amala wato abin da ya faru kamar yadda za ka zo ka ji yahudawa ne suka lalata addinin Allah kiristoci kuma suka zo suka ƙara gurɓata shi to wannan kuma masu addini kenan ina kuma waɗanda ba sa addini yahudawa idan mace tana haila duk abin da suka saba yi da ita ba abin da zai canza kiristoci kuma idan mace tana haila afwan yahudawa in mace tana haila ba ruwansu da ita sai a ɗauke ta ma sai a kai ta wani gida ko wani wata anguwa ko can wani ɗaki daban kiristoci kuma duk abin da suka saba yi da ita ba abin da suke canzawa to musulunci da ya zo shine sai ya kama hanyar tsakiya kada a sadu da ita amma za a ci abincinta za a zauna da ita za a iya lulluɓa za a kwanta za a yi kaza za a yi kaza saduwa ne kawai ba za a yi ba قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عائشة الله يقال متى يرداتك كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض صلى الله عليه وآله وسلم عائشة الله يقارى متى يداتك كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم min ina'in wahidin mun kasance da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama muna yin wanka da bokiti guda bokiti guda suke sawa su kai su yi wankan haila kilana junubun dukkan mu mu biyu din muna da janaba wa kana ya amuruni fa attaziru kuma yakan umarce ni sai in daura zani fa yubashiruni sai rinka rungumata wa ana ha'idun alhali ina haila jama'a wannan wane ne yake yin haka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yake yin haka saboda haka karka ce kai ustazu ne kai duk waɗannan abubuwa boko ne zamani ne a'a sunna ce jama'a shari'a ce gashi manzon Allah yana yi sannan sai ta ce wa kana yukhriju ra'sahu ilayya annabi yakan miƙo kan shi gare ni wa huwa mu'takifun a hali yana itikafi fa aghsiluhu sai in wanke mishi kan nashi wa ana ha'idun alhali ainihin ina hailafa Aisha tana ta maimaitawa ga manzon Allah yana mu'amalanta ta a halin tana haila قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق والشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يباشرها أن يباشرها أمرها أن تتذر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربة تابعه خالد وجرير عن الشيباني to yanzu kun ga irin abin da muke faɗi jama'a a nan yanzu imam al-bukhari mai ce haddasana isma'ilu ibn khalil isma'ilu dan khalil ya ba mu labari yanzu wannan an samu me an samu al-muttafiq wal muftariq tsakanin malamin nan na imam al-bukhari da annabi isma'il shine annabi isma'il waye mahaifin shi ibrahimul khalil dan haka yanzu isma'ilu ibnu khalil wannan sunan zai iya gaskata zuwa gawa zuwa ga annabi Ismail sannan ga wani malamin Bukhari kuma sunan shi kenan shine sai kana mu'amala da littattafan rijal kamar tahzibul kamal tahzibul tahzib babaqatul kubra ta ibnu sa'ad ka tafi manya-manyan littattafai irin su sayru alamin nubala ka taho zuwa ga at-tarikhul kabir na al-imam al-bukhari al-jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim kitabu siqat na al'imamu abu hatim waɗannan gaba na ibnu hibban waɗannan littafan kana mu'amala da su sai ka san sunan mazaje sai ka ga duk wanda ka gani kana iya tantance shi ina fata an gane ya ce akhbarana ali ibn mushirin ali dan mushir ya ba mu labari qala yace akhbarana abu ishaqa huwa shaybani abu ishaqa wato ash-shaybani ya ba mu ainihin hadisi an abdurrahman ibn al-aswad daga Abdurrahman ɗan Aswad an abihi ya karɓo daga mahaifin shi al-Aswad ɗan Yazid shi kuwa an Aisha qalat daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda Aisha ta ce kanat ihdana idza kanat ha'ida ɗaya daga cikin mu matan manzon Allah ta kasance in tana haila fa arada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yubashiraha sai manzon Allah yayi nufin ya rungume ta amaraha an tattazira sai manzon Allah ya umarce ta sai ta ɗaura zani fi fauri haibatiha da zarar hailarta ta zo hailarta tana zuwa sai ya ce timar maza ta ɗaura zani sun mai ha sai rungume ta qalat aisha sai timar maza sai ta ce mana mu masu riwaya wa ayyukum yamliku irbahu sai dai cikin kuwane ne zai iya mallakar gaɓa shi kuma abinda aisha take ce maka tana ce maka garin daɗi na nesa ma'ana za ka iya rungumar matarka tana haila amma ka yi taka tsantsan kada da gaban kuma ka wuce da jima'i domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ainihin wato rungumar matar shi to wannan hujja ce akan ya halatta to amma kai za ka iya ba tare da jima'i ya faru ba in za ka iya to shi kenan ko ba za ka iya ba to Allah maraukakin sarki ya kiyaye to muna da dan matsalar wutan abin nan jama'a dan haka zamu saurara anan insha Allah ta'ala sai an zo gobe sai a ci gaba da wannan karatu da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah